الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان متى ليغة وترجب شكرا تدبو ليلة دريه دولة ثلاثين hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shi ne dace a sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka sharada NLC kwatas Kano kuma wannan shine darasin mu na goma sha hudu a cikin wannan littafi mai albarka idan ba manta ba a satin da ya wuce dai muna kan gabar magana ta takbir ko yau za mu tashi wa kana yarfa'u sautahu bit takbiri hatta yusmi'a man khalfahu haka ne tayyib malam yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallama yarfa'u sautahu bit takbiri hatta yusmi'a man khalfahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana daga sautinsa da faɗin Allahu akbar a cikin sallah hatta har sai yusmi'a man khalfahu ya jiyar da waɗanda suke bayansa wannan hadisi imamul hakim ne rawaito shi da imamul baihaqi da imamu ahmad ta hanyar fulaihu ibn sulaiman daga sa'id ibn al-haris yace wata rana ne abu huraira ba lafiya ko kuma um, baya nan ko dai baya nan ko kuma ba shi da lafiya sai abu sa'id al-khudri sai yi wa mutane limanci da ya zo sai ya bayyana kabbararsa yayin da zai bude sallah kabbara harama sai ce Allahu akbar shi abu sa'id al-khudri sai da karfi ba kamar yadda aka saba ba sannan yayin da ya zo zai ruku'i ma sai ya ɗaga sautinsa da ƙarfi haka yayin da ya zo cewa sami Allahu liman hamida sai ya sake faɗa da ƙarfi sannan kuma yayin da ya ɗago kansa daga sujjada da yadda zai koma duk dai kabarbarin da zai a cikin sallah sai ya ta yi da ƙarfi da ƙarfi sosai kamar yadda ladan yake kuma shine liman yayin da ya gama sallah sai mutane suka ce inna nasa qad ikhtalafu fi salatika mutane fa sun yi sabani dangane da sallarka ka kawo wa mutane wani abin da ba su saba da shi ba sai ya fito kai sai ya hau kan mumbari sai ya ce ya ayyuhan nas ya ce ya ku mutane inni wallahi ma ubali ikhtalaftu ikhtalafat salatukum aw lam takhtalif ni ba ban damu ba sallarku ta saba da watawa ko bata saba ba ta yi iri ɗaya ko bata iri ɗaya ba ni bai dame ni ba haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ni haka naga annabi yana yi kuma haka ne muku wannan shine lafazin imamu al-hakim kuma yace sahihi ne hadisin ala shartu shaykhaini wannan yake nuna mana cewa ashe idan an zo sallah ana so liman ya rinka daga sautin sa da faɗin Allahu akbar ba wai ya faɗa a ɓoye ladani ya ɗaga ba ya faɗa da ƙarfi ɗaya kenan na biyu kuma duk lokacin da sunna ta tabbata akan wani abu na ibada ko na mu'amala to mutum ya yi wa mutane bayani kuma ya aikata kada ya ce ai mutane za su ce a'a a'a a'a kurum ya aikata ya aikata ai za su tambaya in sun tambaya sai musu bayani haka annabi yake na uku wannan yana nuna mana sahabbai sun yi riko da abin nan da manzon Allah ya faɗa musu cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kun ga yi sun yi koyi da wannan tunda kaga wannan yayi musu sallah irin ta annabi kenan kai ma ya kamata kai kokari kai sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Imam al-Bukhari ya fidda irin wannan hadisin idan mun lura da kyau wannan hadisin da muka karanta yanzu cewa ana daga sauti da kabbara shi manzon Allah yana daga sautinsa da kabbara yana nuna mana cewa ashe liman idan ya zo mutane limanci to ya rinka daga sautinsa don ya sanar da mamu cewa ya yi ruku'i ya sanar da su ya dago daga ruku'i ya sanar da su ya yi sujjada ya sanar da su ya dago daga sujjada idan liman yana da raunin sauti ko kuma rashin lafiya ya same shi ko wani uzuri ko mura ba zai iya daga sauti a ji ba a lokacin ya halatta wani daga cikin masallaci ya daga ko ladani ko waninsa wannan ya halatta bittifaqil ulama da ittifaqin malamai amma yaushe ya halatta sai in liman ba zai iya daga sautin ba kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya hakaito haka din amma in dai ba matsala ta liman cewa ba zai iya daga sauti ba ko kuma ba a jin muryar liman ba to babu fa bukatar a daga a ladanci saboda bilal Allah ya kara masa yarda bai kasance yana yin zakara ba a bayan annabi baya yi liman ya ce Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu da karfin nan da ake liman ya ce Allahu akbar shi ma yi maganar ladanci daga sauti bayan liman in ana sallah ba a yi ba a samu a riwaya ana yi ba wanda aka samu a riwaya ana yi din zamu zo mai bayani amma bilal dai baya yi sai da wata larura ta faru sai aka yi to tunda ba a yi kaga bai kamata mu yi ba amma yanzu ana ana ana ana fada a masallaci saboda ba a sallah ba a daga sauti kai limai da laspika da microphone a wuyansa yana yin sallah amma dole shi ma ladan sai an bashi nasa microphone din yana yi yana yi wani limami ya zo ya ce za a ɓace masa masallaci saboda an masa sallah ba zakara shi bai yadda ba masu sabon addini sun zo masa masallaci bai yadda ba bai amince ba me ja wannan rashin karatu da zuwa makaranta lau kana shi liman din yana zuwa makaranta ya yi karatu ya karanta irin waɗannan hadisai da suke kusa-kusa to da zai faɗi wannan magana ba da ku sani cewa magana ɗaga sauti bayan neman ba abu ne da yake mashru'i ba in kuma wani ya ce za a yi bismillah hatu burhanakum in kuntum sadiqin dadewa ana yi fa ba shike mai da abun wai ya zama daidai ba makka da madina ana yi ba shike mai da abun ya zama daidai ba akwai abin da ake a masallacin makka da na madina kuma annabi bai ce ai ba da aka hujja ita ce hadisi ko aya kuro kun fahimci wannan yawwa idan aka rutsa ka baka da aya baka da hadisi to hakura kuro ka hutar da kanka ba ma bilal ba khulafa'ur rashidun dinnan gaba daya abubakar umar usman ali duk ba a ladanci a lokacin su in nace ladanci ina nufin daga sauti bayan liman ba ladanci na a kira sallah ba ba a yi zakara babu wannan shine da yawa daga cikin malamai waɗanda suka ɗan yi sauƙi-sauƙi akan matsalar ma suka ce makaruhi ne ya kurahu ladan bayan neman ya ɗaga sauki shi ma ya ɗaga kai akwai waɗanda ma malaman suka ce duk mutumin da ya ɗaga sauti bayan bayan liman to sallar su ta ɓaci akwai waɗanda suka ɓata sallar zakaran yanzu da Allah mala wannan abin tausayi irin wannan ka duba masallatan mu yadda suke cike da irin wannan shi sa wannan al'ummar tana da buƙatar karatu da karantarwa kuma kullum mutum ya ajiye girman kai ya ajiye rage al'amura ya rage shagulgula ya zo ya karanta addini ya gane ya bauta wa Allah ala ilmin wa basira a bisa ilmi da kuma basira bayanai za su zo akan wannan din insha Allah dalla dalla kira wannan yana nuna mana yin ladanci a masallaci ba tare da bukata ba bid'a ne haka mala albani ya faɗa yace wala raiba anna tabligha li ghairi hajatin bid'atun haka ya faɗa rahimahullahu ta'ala yace wa man ya'taqadahu qurbatan mutlaqatan fala rayba annahu imamun jahilun wa imma mu'anidun wa illa fa jami'ul ulama min at-tawa'if qad dhakaru dhalika fi kutubihim hatta fi al-mukhtasarat yace babu shakka dukkan masallacin da ake ɗaga sauti bayan liman ake yin zakara kuma alhalin babu buƙatar a yi haka ɗin to an yi bid'a kuma wanda ma ya ga cewa yin ladancin ma kamar wani abu ne da ake samun kusanci da shi a gurin Allah ko liman yake ganin cewa a samu ladani ma a masallaci ana yana ɗagawa wannan wani abu ne ma na samun matsayi a gurin Allah to lalle imamun ne jahilin malami ne jahili babu karatu in jiwa ba in ji ni ba in ji malam albani Allah masa rahama shi ma kuma tsakulowa ya tsamo ya karanto daga cikin littattafan malamai kamar yadda zai gaya mana ko kuma mai taurin kai da nuna ƙiyayya da ƙin gaskiya yace dukkan malaman nan da ƙungiyoyi da baki ɗaya da na mazhabobi sun ambaci wannan a cikin littattafansu hatta ƙananan littattafai ma suna cewa ولا يجهر بشيء من التكبير إلا أن يكون إماما قنانا لتتفهم أن يفكه أم فدا باء بين كبرا إذا أنزو صلى أبينا تأيت ذكره إن دي بالإمام با أشي أيك الإمام ني إن زي ركو يتشي الله أكبر كما يدى أبو سعيد الخدري يتشي في كل خفض ورفع أدكا سنكو يدكا كو دقوة wannan shine mazhabu jumhurul ulama min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum jumhurin malamai cikin sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su wannan shine ra'ayin su hatta naqala ba'd ulama al-ittifaq ala zalika kai wasu malaman ma suka ce ittifaqi akai babu buƙatar daga sauti babu buƙatar zakara babu buƙatar ladanci a masallaci matukar ana jin muryar liman wasu malaman suka ce ba a shar'anta ba sai takbiratul ihram in aka bara harama ne ya halatta a daga din amma wannan ba daidai bane kamar yadda ya faɗa shi mal albani din Allah masa rahama to sai malaman suka sabani to shin me hukuncin waɗannan kabarbari din bayan kabbara harama ba akwai Allahu akbar ta ruku'i ba sami Allahu liman hamidahu Allahu akbar ta sujjada Allahu akbar dagowa Allahu akbar sujjada Allahu akbar dagowa waɗannan kabarbarin menene hukuncinsu in ban da kabbara harama ba hafiz ibn hajar al-asqalani Allah masara mai ke cewa jumhurin malamai sun ce mustahabbi ne faɗin su amma an ruwaito daga imam ahmad da kuma wani ra'ayi daga cikin ra'ayukan wato zahiriya sun ce wajibi ne dole ne me dalili suka ce annabi ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli su jamhuru sun kafa hujja ne da hadisin musiu salatihi suka ce a cikin hadisin musiu salatihi annabi bai ba da umarni ba a yi wata kabbara da sunan umarni na dole in banda takbirar da ihrami ba kamar yadda imamun nawawi ya faɗa sai dai malamai suka ce wannan hujja din za'ifiya ce saboda shi hadisin musiu salatihi ai ba ya tsaya ne kurum akan bayanin wajibi kadai ba ya yi bayanai akan wasu abubuwa ma daban wanda ba wannan ba ko kuma akwai abubuwa na wajibai wanda shi kuma hadisin bai faɗa ba za a iya samun wani ƙari a cikin wani hadisin wanda ba wannan ba misali imamun nawawi yana cewa wajibi ne a yi sallama a ƙarshen sallah imamun nawawi a mazhabarsa wajibi ne in an zo yin sallama a ce assalamu alaikum ko saboda haka mazhabarsa ta tafi to amma malamai suka ce ba a samu ba a hadisin musi'u salatihi ba a samu an ce wajibi ne a yi sallama ba kamar yadda malam albani ya faɗa kamar kuma yanda magana ta zo akan yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati a cikin sallah shi ma yayi magana akan wajibcinsa amma kuma a cikin hadisi musiu salatihi ba a ce yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wajibi ne ba ina fatan muna fahimta to kaga ko da za a samu to sai dai a samu daga wani hadisin ba wannan ba a takaicen takaicewa dai waɗannan kabarbari ɗin gabaki ɗaya su ma wajibi ne kamar yadda malaman suka suka rinjayar saboda hadisin da annabi ya zo ce innahu la tatimmu salatu salatu li ahadikum li ahadin minan nas hatta yatawadda fa yada'u alwudu'a mawadhi'ahu thumma yukabbir wa yahmadu Allah azza wa jalla jalla wa azza wa yusli alayhi wa yaqra'u ma tayassara min alquran thumma yaqulu Allahu akbar thumma yarka kaga yace thumma yaqulu Allahu akbar thumma yarka hatta tatma'inna mafasiluhu thumma yaqulu sami Allahu liman hamidahu حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر كاجيكو يتي أتي الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قائدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك تمت صلاته وانا حديث أبو داود كنا حديثي ne kuma mai kyau ingantacce ala ayi hal su ma waɗannan kabarbari din ba a bar su a baya ba za a yi su yanzu a nan gurin a dunkule mun fahimci cewa yin ladanci a masallaci ku fahimce ni da kyau fa yin ladanci yin zakara a masallaci in dai babu bukata to wani abu mai bid'a ne dan uwana musulmi da irin waɗannan kalmomi da makamantansu shine za ka ji wasu daga cikin mutane waɗanda ba su fahimci da'awa ta sunna ba cewa da'awa ce ta ginu akan ilimi da ilmantarwa da karatu sai kaga suna cewa ana ɓata wa mutane addini ko kuma ana cewa addinin da mutane suke yi wato bid'a yanzu kaga amana ta ilimi wannan abun karanta shi muka yi kaga tsakani da Allah saboda mun daɗe muna yi saboda mun daɗe muna yi wato ba dalili ne da zai sa mu mayar da abin ya zama sunna ko da babu hujja akan sunniyatihi ba kun fahimce ni ko ba ku fahimce ni ba yanzu ana dukkanin mu gaba daya a masallatan mu na unguwanni na iyaye da na kakanni da na birane da na ƙauyuka za ku ga ƙalla ne za a samu masallacin da ba a zakara Allahumma illa masallatan da ake samu na ahlus sunna waɗanda aka aka aka giggina su ana yin karatu ana ilmantarwa to duk lokacin da aka gina masallaci ba a karatu a cikinsa limami baya karantar da mamunsa to dole masallaci ya ɗebi shekaru masu yawa ana aikata jahilci a cikinsa tsakani da Allah yanzu abinda masallatanmu suka gina a kai galiban sai ga masallaci ya shekara talatin a cikin unguwa amma insha Allah ta'ala ko ba a taɓa zuwa limamin ya tashi wa mutane nasiha ba ba a nasiha ba a yin nasiha ba a karantarwa ba a ilmantarwa in wani ma ya tashi zai fi a ce kaga kai zauna tun kafin a haife ka muke sallah masallacin nan ba a taɓa samun wani wanda ya zo ya mana wani karatu a nan ba in za ka yi wa'azi tafi can masallacin ku na yin sabon addini abin da suke yi kenan to in kuma a karatu kaga ba mamaki dole a ga abubuwa sababbi kuma idan an zo an yi bayani ya zo ya zaman cewa mutane sabon abu to shi yasa ni shawara da nake ba wa yan uwa mu na zinci masallatai da ake karantarwa da ilmantarwa mu rinka samun ilimi mu waye dan gaskiya yanzu za ka ga wani zai je masallaci kullum idan ya ji ana sallah ba ladan sai ya dauka wani ya zo wani masallaci an kabbara sallah ne mai ya ce abin da sau ya yi kabbara Allahu akbar bai ji an yi ladanci ba kurum sai ya daga sai wani ce kai ba anan ba to kaga me yasa ya wannan dagawan saboda bai je makaranta ba bai je makaranta ba kuma yanzu galiban wasu ma masallatan zagaba duka duka ko sahu biyu ne ko sahu uku kana jin komi na liman amma wai dole sai an yi wannan ladancin sai an yi wannan zakara yanzu an gane hukuncin zakara a masallaci ko ko ba gane ba kowa ya fahimta to Allah ya ganar da mu sai kuma ai hakuri a karbi karatun da dan hakuri haka daman lamarin ilimi yake um, to ina aka samo hujja ko dalilin yin zakara din mun ce idan da bukatar ra'ayi ko to ga dalilin nan وكان إذا مرض رفع أبو بكر رضي الله عنه صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم وكان إذا مرض إذا من ذن الله يرش اللافية صلى الله عليه وسلم رفع أبو بكر رضي الله عنه صوته sai sai na abubakar ya rinka daga sautinsa ka ga nan waye yake daga sautin shi ne ladanin ba shi ba ne ladanin ashe ka ga in ma da a ce daga sautin ko yin zakaran ya halatta ana yi to da waye zai yi bilal ne zai yi shi ne ladanin annabin to amma ba bilal ne ya yi ba abubakar ne ma ya yi abin da ya faru shine wata rana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo masallaci sallah ba lafiya ya zauna yana yin sallah din idan ya ce Allahu akbar muryar ta dace saboda rashin lafiya ba a ji kurum abubakar sai Allah ya sa mai tunani ya ce bari ya daga sautin idan annabi ya ce Allahu akbar sai abubakar ya daga sauti ya ce Allahu akbar sai ya faɗa da ni sai ya faɗa da ƙarfi to ka ji asalin ladancin kuma wannan sau ɗaya aka yi shi rak a rayuwar annabi sau ɗaya kuma waye yi kuma wannan yake nuna mana ashe ba sharaɗi ba ne sai ladani ne ma zai yi kowa ma zai iya yi kuma ladan ba dole ba ne ya zama yana sawun farko zai iya zuwa ma yana zama sawun ƙarshe ba ba dai bukata a jiyar ba ne ba to kenan idan har an samu dalili ko bukata ta sa a yi haka ɗin to ya halatta a yi idan misalin kamar ana cikin sallah sai sai sai loud speaker sai ta ɗauke ko aka ɗauke wuta kuma masallaci ne babba akwai jama'a a ciki ko aka samu matsala ko abin sautin ya samu matsala karfan bature ne to wani zai iya daga sautin ya halatta kun fahimci wannan da kyau kamar yadda hadisi din ya zo ingantacce wannan hadisin yana da goyon baya da riwayoyi kamar haka ya ce ballighun nasa takbira sallallahu alaihi wasallam yana isarwa mutane kabbara annabi akwai hadisin jabir ya ce manzon Allah ya yi rashin lafiya muka yi sallah a bayan sa yana zaune abubakar yana jiyar da mutane kabbar wannan riwayar imam muslim ne kuma an samu wani riwayar tana na aisha take cewa manzon Allah ya yi rashin lafiya maraduhu alladhi tuwfiya fihi rashin lafiyan da ya rasu a cikin shi annabi sai aka zo da manzon Allah hatta ujilisa ila jambihi aka zaunar da shi a gefe ma'ana gefen sayyidina abubakar manzon Allah yana yi wa mutane limanci wa kana sallallahu alaihi wasallam bin nas annabi yana yi wa mutane limanci wa abubakar yusmi'u takbira abubakar kuma yana jiyar da kabbara wannan hadisin bukhari da muslim kaga ashe wannan riwaya ta nuna ma a ƙarshen rayuwar annabi ma aka yi abu kenan gaba ɗaya shekarun da manzan Allah ya sallah a masallatansa babu zakara kawai aikin zakara ya zo ya kira sallah in dai mutane sun zo shi kenan kawai sai kuma ya zo ya tada iqama wannan hadisi yana nuna mana ya halatta a ɗaga sauti da kabbara shi ma dan ajiyar da mutane kuma su bi wanda suka ji sautin nasa din kuma ya halatta kenan ga shi mamu ya bi sautin ladan in an samu ladan zakara din kenan tunda yanzu a nan gurin ai su sahabbai sautin manzo Allah suka bi ko sautin Abubakar sautin Abubakar kaga ashe wannan yana nuna ashe kai ma mu zaka iya koyi da mamu dan uwanka a cikin sallah da cewa kuna bin liman kamar yaya idan an zo ana yin sallah sai liman ya dago da garkuyi kai kuma sahun gaban ka ba su dago ba kurin kai koyi da su kamar yadda wasu malaman suka faɗa dan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi koyi da ni wal ya'tamma bikum man ba'dakum ko man khalfakum ku na sahuna na gaba ku yi koyi da ni ku kuma sahu na biyu ku yi koyi da sahun farko ku kuma sahu na uku ku yi koyi da sahu na biyu ku kuma sahu na hudu ku yi koyi da sahu na na uku to da wannan ne malamai suka ce idan ka shigo masallaci kana shigowa wasu ba malaman suka faɗa liman ya ɗago amma sahun da ke gabanka kai ba su ɗago da garkuyi ba kurum ka kabbara ka bi kuma ka samu wannan raka aka ce mai hujjar ku suka ce annabi ya ce kai koyi da sahunka kai koyi da sahu na gabanka tunda sahu na gabanka bai dago ba ka samu raka kun fahimci wannan ka ga na irin husa ce ta taimaka eh ta taimaka kwarai da gaske to wannan kenan um, idan bukata ta sa za a iya daga sauti kuma za a iya koyi da sautin wanda aka ji wannan shine mazhabin jamhurin malamai bal ma wasu sun ce ijma'i ne haka din duk da cewa wasu sun ce akwai shakkar cewa haka din ijma'i ne imam al-qadi iyad ya nakalto cewa a mazhabar su yin haka ɗin a cikin malamansu akwai waɗanda suka ce duk wanda ya yi koyi da kabbarar zakara sallasa ta baci waye ya faɗi wannan magana imam alƙadi iyar bai a shafafa ya naƙalto cewa a mazhabarsu akwai malaman da suka tafi cewa duk wanda ya yi koyi ya bi kabbarar zakara ya bi sallah ba kabbarar liman ya bi ba sallarsa ta baci to ina waɗanda suke zuwa tsakaninsu da masallaci mitoci da yawa can nesa in kana son ka ga iko Allah shiga cikin gari ka gani ana sallah daga ko ina mutane bin sallah suke kawai mutum ya zauna kan bara inda yana ji wa sauci shi kenan to wannan fa wai idan ma kuna haɗe a masallacin kenan wancan fatawar da suke barwa kuna haɗe a masallacin baka bi kabbarin liman baka bi kabbarar wani to sallar ka bata yi ba haka suka ce wasu daga cikin su wasu suka ce shi wanda ya kabbara sallar sa bace wasu suka ce shi wanda ya saurara sallar sa bace wasu kuma ma suka zurfafa suka ce kai ba a ma yadda ba ma a daga ma kabbara nan ma sai da izinin neman kullum in dai ladan zai yi ma in ma zai yi sai ya ce da Allah na iya yi in liman to hakin liman ne idan liman ya ce yayi yayi in bai in bai ce ba kuma to in ya ma sallah ba ta yi ba wasu suka ce duk wanda ya takallufi ya je kakaro sauti dan ya daga murya dan aji badalan salatu sallar sa bashi kai wa man wa salatu man irtabata bi salatihi da sallar wanda take da alaka da sallar shi kamar misalin da a a shi shi ladan din ya kirkiro kabbarar yazo yana yi kuma wasu suka koyi da sallarsa to duk sallarsa ba shi na kawo mana waɗannan maganganu ne duk da cewa maganganu ne masu rauni don ku gane cewa ashe tun da can ɗin ma sun yi magana a kan ladanci karatu ne kawai ba mu zo ba magana cewa duk wanda ya bi sautin ladan ko ko shi ladanin sallar sabaci duk wannan maganganu ne da'ifai suna da rauni maganganu ne da'ifai saboda babu hujja kararar za ta ce sallah ta baci kurin abin da za ka iya cewa sun yi abin da yake ba shi ne annabi ya ce ai ba ashe kenan wannan ya nuna tun da can ɗin masu ma sun yi magana akan wannan to matsalar mu dai kai karatun shine sallah ta ɓaci bata sallah bata ɓaci ba sallah ta yi وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر من ذا الله أنا تشوى إذا لمن تنكو يتشي الله أكبر تنكوما كتشي الله أكبر وكنا جوانا حديثي يلا نونا منا إذا لمن يتشي الله أكبر كما كتشي الله أكبر ashe kuskure ne abin da mutane suke yi idan mutum ya zo yana bin liman sallah idan liman ya kabbara kurum in liman ya kabbara sai shiru ko sai rukuni kurum yau kamar ce ake sunkuya sai sunkuya dago sai dago yi sujjada sai dago sai dago shi baya fada wannan hadisin dalili ne karare yake nuna mana wajibcin kai ma in kana bin liman sai ka bada kabbara yanzu ya ne sallar isha'i ko sai na ce Allahu akbar to dukan kowa wajibi ne kowa sai ya faɗi tasa Allahu akbar kada wani kurmi ya shiru haka idan na yi kabbara ne rukui Allahu akbar to wajibi ne kuma ku yi kabbara ku yi rukui ba wai kurum za ka bi liman liman ya yi kabbara kawai sai ka sunkuya sami Allahu liman hamidan kawai sai ka dago tun daga karanta yana cewa rabbana wa lakal hamd ba haka bane ba ba sani ba ko yan uwa sun fahimce ni lallai kai ma kabbara sai ka yi babu ruwanka da kabbaran liman ba ruwanka da kabbaran liman ta liman daban taka daban dan annabi ya ce ne idza kana al-imamu Allahu akbar faqulu Allahu akbar in mai ya ce Allahu Akbar to kuma ku ce Allahu Akbar. A bayyane, a bayyane sai dai kuma ka san ba za ka daga sauti ba. Yawwa, ba wai za ka faɗa ne a zuciyarka ba, za ka motsa bakinka ka faɗa, ka jiyar da kanka. Ko kula da wannan, ya ce za ƙalar imamu Allahu Akbar sai ce fa'ulu. to wasu malaman sun tafi akan cewa wannan fawo din ita ce da ake ce ita fawo ta'aqi mana yana faɗa ku faɗa kamar ce idza dakhala amrun fadkhul idan amru ya shigo to ka shigo mana immediately ka gani amru ya shigo to ka shigo to sai wasu ka ce kenan wannan yana nuna liman yana Allahu akbar kullum kai maka ce Allahu akbar yana faɗa ka faɗa shi ne ake cewa fa'u taqibi kabbaraka ta daidai liman yana yi kana kana ya gama kai suka ce dalilin su shine annabi ya ce inna ma ju'ilal imamu li yutambabi an sanya liman ne don ai koyi shi fa idza kabbara fakabbiru ولا تكبروا حتى يكبر idan ya kabbara ku yi kabbara kada ku yi kabbara sai ya yi kabbara hadisin abu dawud da imam muhammad bisabi jayyid walil qabuli yutliquna jayyida الثابت الصالح والمجودة to wannan kenan to akwai malaman da suka tafi akan wani ra'ayin ba wannan ba ibn battal da waɗanda suke tattare da shi akwai waɗanda suka bi bayan ra'ayinsa irin su ibn da kai kal'aid Allah musu rahama ga baki daya suka ce wannan fawo din ta idza qala al-imamu Allahu akbar faqulu Allahu akbar ba fawo ta'kidi bane kawai ana nufin kawai dai in dai liman ya yi koma ku yi ba ana nufin fawar ta kai ba ne ba to wannan wace iri ce kenan wannan aka ce fa'ur rabuti ce ne fa'ur rabuti kamar linki element ce idza qala Allahu akbar faqulu an yi linkin ɗinka liman ya faɗa kai ma ka faɗa إذا دخل إبراهيم فادخل إذا إبراهيم يا شبو كشبو معنى كشبو إلى شبو kaga an hada an hada ku kenan ina fata ina fahimta akwai su waɗannan malaman suna daga cikin waɗanda suke goyon bayan wancan ra'ayi sai dai suka saba musu suka ce ba ta ta'aqibun bane wannan fa'ur rabuti ce kuma wannan ra'ayin ta cewa fa'ur rabtin shine ya fi dacewa kuma shi ya fi a daidai kamar yadda malaman suka faɗa Allah musu rahama wannan hadisin imamu baihaqi ne ya fitar da shi kuma hadisi ne mai kyau ingantacce to sai ce raf'ul yadaini yanzu mun gane matsalar kabbara ko idan an yi kabbara sai a yi ma'ana ana so ka zamanto kana bin bayan liman kar ka zamanto abokin liman kar ka zamanto kuma yayan liman kar ka zama yayan liman a can cikin maganar ɗaga kabarbarin da akwai malaman da suka ce duk wanda iya zo kabbara ma yana riga liman kabbara ma sallar ta baci yayan liman kenan to kai kokari kar ka zama yayan liman ka zama ƙanin liman to yanzu mu zo rafa ne daga hannu idan an zo kabbarar harama wace kabbara ce kabbarar harama maliki eh wace ce kabbarar harama kabbarar farko idan an zo yin sallah me yasa aka ce ita kabbarar harama me ake nufi da harama ba a ce ba ana cewa ya dau harami ba ya dau niyya kenan ko ba da shi ba yana cewa to jama'a harama harama harama me ne harama niyya niyya kabbara harama kabbara niyya to ana daga hannu ko to shi ake daga hannun kafin mai kabbara ake dagawa ko kuma tare da kabbara ake dagawa ko kuma bayan an yi kabbara ake dagawa wanne ne daidai ko kuma duka daidai ne wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbiri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ɗaga hannunsa wani lokacin tare da kabbara yana ɗaga hannunsa wani lokacin tare da kabbara ɗin wannan hadisin Abdullahi bin Umar shi ya rawaito shi yake cewa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما عذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله abla da umar yake cewa ni na ga manzon Allah lokaci yana yin sallah idan zai yi kabbara sai ya ɗaga hannunsa tare da kabbara kabbarar harama din kenan kuma yana sa su daidai kafaɗinsa idan zai yi rukuyi ma yana yin kabbarar tare haka kuma yakan ce sami Allahu liman hamidahu shi ma sai aikata haka rabbana wa lakal hamdu amma yace baya daga hannunsa hina yarfa'u ra'sahu min as-sujudi idan zai kabbara dagowa daga sujjada to baya daga hannunsa a dagowa daga sujjada a wannan riwaya da wannan riwayar ta Imam Bukhari ce kamar yadda ya fitar da ita a cikin sahihinsa da kuma littafinsa juzul qira'a da juzul rafin yadayn kenan da imam an-nasa'i da imam al-baihaqi dukkan su ta hanyar shuaib ibn abi hamza al-qurashi daga muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn shahab az-zuhri yace akhbarani salim salim ibn abdullah anhu dara qudri ma yafud shi da imam ahmad wata riwayar ta ibn umar din yace annabi yana dagawa daidai kafadinsa yayin da yake yin kabbara to sai zamanto a aikace kenan haka yake ko yanzu nan an gama ta da ikama zan yi kabbara ko za ka yi kabbara a wannan riwaya da muka karanta a daidai ina ake ajiyewa hannaye daidai kafada ko kai a aka ji tsoron Allah daidai ina aka ci ka faɗa yawwa ka faɗa kullum aka ce mu rike wannan riwayar in ce ni baya so mu shiga wata riwaya dan kada an kici a wannan riwayar ta dan Umar cewa ya ga annabi yana yin sallah yana yin kabbara tare da daga hannu ko yana daga hannu tare da kabbara kuma yana ajiye hannayensa daidai kafaɗinsa an gama da duka mata sala zai yi kabbara sai ne sai ne Allahu akbar kaji ko azan Allah Allahu akbar kagan ina Allahu akbar ba wace ne Allahu akbar sai na daga ba a Allahu akbar sannan yana sanya hannunsa daidai ka faɗa hannun ba ana nufin ƴan yatsu ba raha ake nufi nan tafin hannun shine ke daidai da ka faɗa kaga yanzu za ka auna nan ɗina shine raha wannan wannan ya ba shi ne fa abun dan ya bude ne haka kun gane yawa lafi ne daidai da kafada ka gani to to wannan shine kabbara ta daidai haka aka ce ayi kaga ke nan zuwa suna kabbara mutum zai sallah haka Allahu akbar ko wasu ba ta suke ba kullum musamman ga yi wata ake da an zo ba wani ɓata lokaci ya zai tsaya yana wani haka a da zai ba kullum Allahu akbar ba abin da ya dame shi to tsakani da Allah ba ta suna yanzu ka haka haka fa kaga ba Allahu akbar to me wannan haka za ka yi Allahu akbar kamar za ka anjije wani abu in za ka ture wani abu kaddara akwai wani abu ne da za ka ture shi ba sai ka sai ka yi balance ka ja ba haka yawwa kai haka dama an ce a cikin sallah akwai exercise yawwa to shi ne kun gane wannan to shi kenan akwai wani abun fa daga baya kuma ne in an rike wannan riwayar sai mu tsallaka mun rike kabbara harama ana yin ta tare da ni tare da gani to dan Umar din ya ce wani haka in zai hukumi ma yake yi to ya zai zama kenan kaddar harama Allahu akbar ko zai yi rukuyi kuma zai yi kabbara da kabbarar da ɗaga hannun na rukuyin kuma tare ne sai ce na kajin da hannu na yana hasko Allahu akbar ka gani kuma idan zai ce sami Allahu liman hamidahu yace wa idza qala sami Allahu liman hamidahu ko fa ana zalika مثل ذلك سمع الله لمن حمده ashe in an zo sami Allahu liman hamidahu din ma ana daga hannu to an zo daga hannun kuma a ina ake ajiyewa a daidai ka faɗa ka yi kokari malam ka iya sallah dan annabi ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah abu na farko da za a fara wa bawa sami ran tashi al-qiyama ita ce sallah idan sallah ta yi kyau alhamdulillah sauran al'amura fa da sauki in ku sallah fa ba ta yi kyau ba fa huwa lima siwaha adya'u ko Allahu akbar kabbara harama ko mun fara sallah za mu rukui min al-jinnati wan nas Allahu akbar سبح الله لمن حمده da kabbarar da daga hannun kai abin da ya dame ni ana faɗan sautin ana ɗagawa ana faɗan sautin ana ɗagawa wannan ita ce riwaya ta ta farko abdullahi dan umar to sai yake kuma akwai wata riwayar da take goyon bayan wannan hadisin malik ibn al-huwairis yace annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sallara fa yadri hina yukabbiru ayala udunayhi wannan riwayar shahidi ce shaida ce ga riwayar dan Umar amma hanyar Malik ibn Huwairis shi kuma cewa ya annabi idan ya zo yin kabbara yana daga hannayensa hawala udunaihi daidai kunnuwarsa ita ce riwayar ka da ba mu faɗa ba ka faɗa wa idza arada an yarka'a wa idza rafa'a ra'sahu min al-ruku'i yanzu mun samu riwaya ta guda biyu kenan wannan riwayar Imam an-Nasa'i ne da isnadi mai kyau kun fahimci wannan da kyau yawwa akwai wata riwayar ma ta wa'il ibn hujr ta waye wa'il ibn hujr da take goyon bayan wannan riwaya ta malik ibn al-huwairis shi ma wa'il ibn hujr yake cewa annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallama rafa'a yadayhi hina dakhala fi salah ya ga manzon Allah ya daga hannunsa yayin da ya shiga sallah kabbara hayala udunaihi annabi ya kabbara daidai kunnuwansa ثم التحف بثوبه للبس تفافه ثم يضع وضع يده اليمنى على اليسرى يطير عنه سند ما كانه فلما أراد أن يركع يعني النبي يسوي ركوعي أخرج يديه من الثوب يعني من تشري عنه سند كتشين تفافه من دين للبس كيسا ثم رفعهما يدقع شيء إن ذا ركوعي ما دي أنا أدقع عنكما ثم كبر صلى الله أكبر فركع صلى ركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه yace yayin da annabi zai ce sami Allahu liman hamidahu ma sai da ya daga hannayensa falamma sajada sajada baina kaffaihi da annabi ya zo sujada sai sujada tsakanin wato tafuffukan hannunsa guda biyu wannan hadisi Imam Muslim ne da Imam Al-Baihaqi da Imam Ahmad hadisi yana da hanyoyi da dama da malamai suka ambata to yanzu wannan riwaya ta Malik ibn al-Huwairis da kuma wannan riwaya ta bi ta wa'il ibn hujr me suke nuna mana kabbarar ana yi amma daidai ina ake aje hannun a daidai kunnuwa kenan to za mu yi an gama kada kamar sala ko mun yi na farko kowa ya rike to saura na biyu Allahu akbar yanzu ana idan ka lura kaga tafin hannuna kaga kullina kaga tafin hannuna kaga kullina Allahu akbar Allahu akbar kuma ba sharadi bane sai ya taba kullin ko da haka ne Allahu akbar ka gani ai ka ga daidai da kullun ko ido ne ba dai gani nake ba amma ina jin na miƙar da shi zai da kullun ko to wannan shine abin da ake so a waɗannan ruwayoyi guda biyu yanzu mun rike guda nawa kenan yawwa sannan kuma idan ma za a yi ruku'in shi ma bayan an yi wannan in za a yi ruku'in Allahu akbar ka gani kuma idan za a ce sami Allahu liman hamida shi ma sami Allahu liman hamida kaga ashe akwai abin da ƴan uwa suke suke kuskure sai a rinka ajiye hannun tsakanin kunne da kafada shi ba a kafada ba shi ba a kunne ba haka din nan kaga yanzu haka yanzu ina ne nan nan hanya ne wannan to ba samu daidaiwa da ta ce ana ɗagawa daidai wuya ba sai ka zaɓi ɗaya ko dai Allahu Akbar ko kuma Allahu Akbar to daɗin zuwa makaranta kenan yanzu da ka zo yin sallah sai ka rinka tunowa duk wanda ya da sallar sa ta gargajiya kawai mun saba muna yi haka za mu Allahu Akbar kurmi ya shiga wallahi haka mala'iku za su rubuta ma kai ma Allahu Akbar su rubuta maka ka tsaya kai sallah ta daidai ta sunna tunda annabi ya ce sallu kama ra'aytuni usalli ku sallah kamar yanda kuka ga ina yin sallah kada kada kada kada kada kada kada kada ku saba mu haka annabi ya faɗa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yanzu mun samu riwaya guda nawa kenan riwaya guda biyu jayyid akan wannan babin at-takbir din waɗannan hadisan gaba ɗaya idan mun lura mana cewa a wato sunna dai a cikin sallah a daga hannu yayin da za a yi kabbara a daga hannu yayin da za a yi kabbara wannan shi ne magana daga cikin maganganun a daga hannu yayin da za a yi kabbara daidai ina kenan daidai kabbara kuma a yi su tare wannan shi ne ra'ayin hanafiya kamar yadda za a cikin littafin bahrul ra'iq kuma an wani zancen daga ɗaya daga cikin almajiran imam abu hanifa shi ne abu yusuf allah masar hama kuma iya kunne wannan shine abin da aka faɗa a littafi a rubuce haka in zai rukuyi haka idan zai dago daga rukuyi sami allahu liman hamidahu kuma riwayoyi sun tabbata da wannan an samu riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yin sallah yana yin haka din kamar yadda muka karanta a riwayoyi a aikace hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Darimi da Ibn Majah da Imam Tahawi da Baihaqi da malamai da yawa da sun rawaito to akwai kuma ra'ayin da ya zo cewa za a yi kabbaran ne bayan an ɗaga hannu to yanzu mun shiga wani abu daban a wannan ɗin ne amma mun ɗan tsallaka mun shiga wani wuri za a yi kabbaran ne yaushe bayan an ɗaga hannu wannan shine ra'ayi daga cikin ra'ayukan imamu shafi'i da kuma wani ra'ayi daga cikin ra'ayukan imamu abu hanifa cewa za a yi kabbara ɗin ne in an in an ɗaga hannu kenan sai an yi sai an ɗaga hannu sannan sai a kabbara sai an ɗaga hannu sai a kabbara to shine sai nan yake cewa wataratan qablahu wataratan kuwa naku ni wataratan qablahu wataratan ba'dahu ne ku naku ba'dahu ne to وتارة بعده وتارة قبله qabla wuni a ƙarshe to ba mu yi sabani da ku ba sai ku yaƙuri ku buna dan littafi na ku na ku kyau yawwa ni na wa origin ne ku kuma na ku bugun kasuwan kurmi ne yawwa ba dan ɗari biyu bane ba wannan kai ni kun gana wa mujalladi ne mu gan shi ba tafiyayye ne kun ga takardar ma ai ba irin taku ba cewa a to kullum abin da na faɗa shi ne daidai insha Allah ta'ala wanda wanda yake so kuma ya so irin nawa a to sai a nemo akwai jirgi yayi yana tafiya to yanzu a nan gurin wata magana ce shigo wa taratan qablahu wani lokacin qablahu to damir yana koma kan mene eh arrafu ne ai muna magana ne akan rafu yadin ko wa taratan qablahu wani lokacin yanzu da da farko me muka ce ana yin kabbara ana me ana daga hannu ko to wani lokacin kuma kafin a daga hannun ake yin kabbara kafin a daga hannun ake yin kabbara wa taratan ba'dahu an gane ko wani lokacin kuma bayan an yi kabbarar ake daga hannun ba'dahu wannan riwayar imamu malik ne ibn huwairis malik ibn huwairis Allah ya masa rahama yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa yadayhi hatta yuhadi bihi ma udunayhi wa idza raka'a رفع يديه حتى يهادي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك متابعة akan wannan sai ya yi kabbarar sannan sai ya ɗaga hannun ko kuma a wancan sai ya ɗaga hannun sannan sai ya kabbara to bari mu yi shi a aikace misali idan ya zo shi wancan na farko bari mu ɗauki wannan muna da layi guda biyu ne kenan layin ajiye hannun ko dai mu ajiye shi a kafada ko kuma mu ajiye shi a kunne to yanzu bari mu dauki na ajiyewa a kafada kullum yanzu ɗan uwana ka gane in ka zo kabbara harama kana da zabi guda biyar zabi biyu wajen ajiye hannunka ko dai kai Allahu akbar daya daidai kafada ko kuma kai Allahu akbar daidai kunne kaga ɗaya biyu kenan ko ka gama wannan sai kuma ita faɗin kabbaran a tare da ɗaga hannu ko kafin ɗaga hannu ko bayan ɗaga hannu kaga abu uku kenan wani zubin Allahu akbar kaga a tare kenan Allahu akbar a tare wani zubin kuma Allahu akbar kaga sai da nami Allahu akbar wani zai ce to yanzu sai an ɗora hannun a kafaɗar sannan za a yi kabbar ko ku dai Allahu akbar yayi duk wanda kai yayi ko kai haka Allahu akbar ko kuma kai haka Allahu akbar kun fahimce ni yanzu a nan abin da ya dame ni ku gane sai da na ɗaga hannuna na yi kabbara ko kuma الله أكبر كو الله أكبر kaga sai da rin daga hannuna sai na kabbara yanzu kaga mun samu biyu kenan da wancan na farko da wannan to sai na uku shi kuma Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin me aka yana Allahu akbar ko sai ka daga sai ka kame sai da kai kabbara sai ka riƙe hannu ko kuma Allahu akbar idan dan kunne ne kai haka to me zan ce eh me zan ce yadda za ku gane in kai dan ka fada ne a nan za ka tsaya in dan kunne ne kuma ka kai kunne ba shi kenan ba to ina nufin ba in kai mai ra'ayin tsayarwa akan kunne ne to in kai mai ra'ayin tsayarwa ga faɗa ne to nan kun fahimci wannan to kaga yanzu a gurguje Allahu akbar daya Allahu akbar biyu ko Allahu akbar uku to kowanne kai a cikin wannan ya halatta duk da cewa akwai ra'ayoyi da mazhabobin malamai wasu ce wancan za a yi wasu ce wannan za a yi wasu ce wannan za a yi malamai a ƙarshe don tike zance da iyakan cewa duk wanda kai yayi saboda me duk annabi ya aikata ɗaya bayan ɗaya kuma ma sunna yau kai wancan gobe kai wannan yau kai wancan gobe kai wannan duka saba da su kurum wata ran kurum idan ka zo sai ka gama daga hannun kawai a ga kai shiru sai ka gama daga hannun ka naɗe sannan sai ka je ko kabbara kwarai da gaske ai sunna kenan mala ka raya ta sosai a gane ba wai a bata cikin duhu ba yanzu ba barin ta cikin duhu aka yi shi sa abin yanzu zama mana bago ina fata ana fahimta to ai kabbara bayan an daga hannu ai kabbara bayan an daga hannu wannan shine ra'ayi Imam Shafi'i da wani ra'ayi daga cikin rayukan Abu Hanifa Allah musu rahama gaba gida na'am a sallah ɗaya in ka ɗauki layi ɗaya kuma sai ka kai ai ba wai ka caccakuɗa ba yawwa in ka ɗauki layi ɗaya sai ka yi ina fata ana fahimta مال الباني كتشيوا والحق أن كل من هذه الصفات الثلاث سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وانشيوا في إنجنتي نجسكيا دك ودن أبو وغداؤك سنوني تبتتو دك من ذا الله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يأخذ بها في فلواته مسلمي يريق دسوء كن صلوا فلا يدع واحدة منها للأخرى كده يبرد كده كوي بل يفعل هذه تارة وهذه تارة وتلك أخرى wannan ya yi ta wani lokacin wannan wani lokacin waccan kuma ya yi ta wani lokacin to kaga sunna kenan kamar yanzu du'a'ul istiftahi ne kaga addu'ar bude sallah kala kala kala ce yau ka bude da wannan gobe ka bude da waccan jibi ka bude da wannan ka rinkai kana yi kada wani ya karam kallahu da Allah a bani gajeriyar kurmi na rike ta haka wasu suke ina fata ana fahimta addu'a cikin tahiya addu'a cikin sujada kala kala kala ne annabi yake salatin annabi ma kala kala kala ne kai ita kanta ta hiyar ma ba kala ɗaya bane kaloli ne da yawa ta hiyoyi ina fata ana fahimta to ashe wata ran kai waccan wata ran kai wannan wata ran kai wannan amfanin wannan shine kada wata rana ka je wani gurin ka je wani yayi ka ga abin ya zo ya zamanto maka wato abu bako ina fata ana fahimta akwai wata riwaya da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam suke ruwaitowa kamar da imamu nasa'i ya faɗa talatun kana sallallahu alaihi wasallam ya amalu bihinna tattaraka hunnan nas abubuwa guda uku mutane suna aikata annabi yana aikatawa amma mutane sun ki su aikata sun bar su abubuwa ne uku annabi yana yin su amma mutane sun bar su kana yarfau yadayhi maddan idza dakhala fi salah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana daga hannayensa yana miƙar da su in dai zai sallah kuma wa yukabbiru kullama raka'a duk zai ruku'i yana yin kabbara wasukuti qabla al-qira'a sannan annabi in dai ya zo kafin ya fara karatu sai ya ɗan yi shiru ba wai kai kana kabara Allahu akbar sai ce alhamdulillah rabbil alamin ana ma a ba to Allah ka dan nutsu ce wasukutu qabla alqira'a a ɗan yi shiru kafin ai qira'a yas'alullaha min fadlihi kaga abubuwan guda uku shine yana ɗaga hannunsa in zai yi sallah ko kabbara sannan kuma yana yin kabbara duk lokacin da zai rukui kar kai rukui kurum kai shiru sannan yana yin shiru kafin yayi ya fara karatu wannan ana nufin du'aul istiftahi salati kenan wanda zamu zo babi akan ta addu'ar bude sallah ita sallah wato ba haka kurum da mutum ya zo an gama kadi kamata sala sai zo Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin kurum ka shige da ba abubuwa ko gidanka ma ai akwai kofa kuma kofar ba sai an bude ta ake shiganta ba ina fata ana fahimta tunda dai ba a bude take ba sallar ai ya kamata ka bude ta to sai aka baka makullai ko mabudai na bude sallar ka koya makaranta ka karanta sai ka yi mun iya komai amma mun ki mu iya sallah kuma ka bane ba a rinka koya musu sallah shi yasa malamai suka ce abinda kullum ana koya mutane ba za su gaji da shi ba shine sallah ko yaushe in dai ana ma bayani akan sallah wallahi sai ka karu kuma amma shine abin da zaka mutane suna sakaci ba su damu da shi ba yanzu haka kullum mutum ya zo yana tafiya a titi da ya zo irin musallan nan na bakin titi kai da ya zo sallah ta kuce mai ce adalla ga yana sallah nan tsaya mu je mu kabbara kullum baka ma san waye ba yake yin sallar ba wani wallahi rukuin kirki bai iya ba kawai haka yake gaggaza ta yo yo yo yo masallacin bakin kasuwa kenan kowa buga ta yake arbati kullum wai dan dai kawai dai kai ka bi jam'i amma yanzu in asibiti za ka sai ka tambayi asibitin da akwai likitoci kwararru ko saboda gangan jikinka to dan girman Allah sai ka je ka kai imanin ka gurin da za a tozartar maka da shi sallah fa imanin ce wa ma kana Allah li yudi'a imanakum ai wa ma kana Allah li yudi'a salatakum Allah ba zai tozartar da sallar ku ba ashe sallah imani ce ba ko ina mutum zai je sallah ba ka nutsu ka san limamin da ya san me yake yi wani aya unguwar mu wallahi ala larura ce Allah ya dora mana imami bai iya sallah ba ba ce nan ba daidai ke karanta a Allah bai dora wa ba ga masallaci da yawa ga masallaci da yawa annabi ma ya ce ma wanda yafi kowa ladan sallah shine wanda yake zuwa masallacin da yafi nisa sahabbai suna nesa da masallacin annabi banu salima kenan suka ce ya manzon Allah bari mu kauro daga unguwar mu mu dawo kusa da kai dan mu rinka samun sallah ce a'a makanakum tuktabu atharukum ku zauna a gidajen ku za a rubuta muku lada yazo yana bayani akan wa yafi lada a sallah yace abaduhum mamsha wanda yafi nisa da masallaci yafi ka lada in yafi ka nisa da masallaci yafi ka lada ashe ba laifi bane in akwai masallacin da ka fi nutsuwa da limamin kurum ka da wucin Allah ba ba ruwansa ka je ka ce a ya Allah ai to mu limamin unguwar mu haka yake babu ruwan Allah da wannan uzurin ba ruwan Allah saboda abin da yasa matsalar mu ita ce wato ita kanta sallar da limancin an mai da abin gargajiya wai yanzu da liman ya mutu bai sai a ce to dan sai zo yi ka tafi dan Allah yana mutuwa sai a ce dan sa ne zai dan nan nasa ya cancanta ko bai cancanta ba wani limamin ya mutu dan sa ba ma addini ko daya sai sai yan yan yan hamiya da yan kabilanci suka ce a to ne sallar waye bai iya ba kurme zo ya ci gaba a daura mai rawani haka kurme zo wallahi bai da karatu malam ya yadda mana aka aka duba masa wannan rawani kawai ya zama liman ya za a za a ce hudu bare je a dan rubuta masa ya zo ya tilawa ta kurme zo ya afka wa mutane dan duniya kawai ya zama liman idan yawa Allah ya samari ba ku tsaya kuka karanta addini kuka gane gaskiya ba yaushe za mu magance wannan abu kurum harka ta addini a bada wato wanda ya cancanta kawai yayi wanda ya iya yayi wanda bai iya bai ja baya sau nawa za a zo gida za a yi sallah baba sai ya ce wa ɗansa bismillah ya mai na a ba wani bismillah ce kai ka mutu saboda shi baban ya san yaron ya fi karatun qur'ani kuma shi baban yana bin sunna yace wuce kai da sai maka ba shi ke mutum ka wuce abinka kaga wannan ya nuna ya nuna abin nan ba zai ce wai saboda kudin shi baba bane ba bari ya zo ya wuce kawai wallahi ana tabargaza da barna da yawa ina gaya maka a wurare da yawa abubuwa da yawa gashi an ne da ita kanta sallar limanci ya zama siyasa yanzu musamman in masallaci wato wuri ne da ana dan da dan maiko maiko abba ai ba magana to liman fa ya mutu to ya za a yi yan sa ƴaƴan sa sita daga zarja kowa shi za a yi wa dan Allah ka ji ba ba bayan Allah makaranta Qur'ani masanansa masu ilimi me ku a dora su yi wannan abun ba yi ba ni yana ba da shawara ka samu ka iya sallar nan dan ka hutar da kanka idan ku baka iya ba to gaskiya ba yanda za a mutum bai iya sallah bai shiga aljanna na me na'am na'am na'am wa za a sa za a sa waɗan shi za a sa iya na ji eh na'am sai suka ce mi a sa shi daidai yana shan giya ɗin Allah sauri ba zai yi gaya ce ake kawo wani limami ne mutu amma yana da dama shayin giya mai zina mai kaza kaza sai aka yi sabani gaskiya ba za a sace wasu suka ce a tun da dai babansa ne ke yi tun izabinsa ne kawai a bashi ka ji kai tun da dai babansa ne gadon gidansu ne a bashi bai kamata a cire limanci da gidansu ba sai malamai suka zo suka ce wai kaje sai malamai sai malamai suka ce a ɗauka a bashi na ubansa ne kar a bashi wai ana ɗora shi kurum sai aka gama gaba ɗaya karatun uban ya iya ko ne nan kuke ganin ɗan giya ne wai bai san komai ba ashe ɗan giya ne mai ilimi ne shi da wani shirin bayan shi kenan ya fi yadda da kissa akan aya da daddare yana yana yana dirka tilawa da daddare ko da rana kuma ya dirka giya to Allah kiyaye wannan musiba ne ai kenan wannan yana nuna cewa an bar wasu daga cikin sunnoni wanda ya kamata a dawo da su kuma a gyara yin haka shine zai samu samu tawfiki mu samu dacewa wa kana yaj'aluhu ma hazwa mankibaihi yana sanya tafin hannayensa daidai ina kafadarsa kamar da Abdullahi dan Umar ya kuda wa rubbama rafa'ahu ma hatta yuhadi bihi ma fu'u udunaihi wani lokaci yana daga ne a wato daidai ina daidai kullunsa kenan kamar yadda muka faɗa a hadisan da suka gabata na'am me muka tsarki wa kana yarfa'u ma mamdudatul asabi'i manzo Allah yana daga hannayensa yana mai yana yana miƙe ƴan yatsun la yufarriju bainahuma wa la yadummuhuma da kyau baya bude su gaba ɗaya baya dunkule su wannan ma wata fa'ida ce mai kyau a wannan gabar wannan hadisin Abu Hurairah ne ya fitar da shi riwayar Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Imam Tahawi da Ibn Khuzaimah da Imam Al-Hakim da Imam Tayalisi da hanyar Imam Al-Baihaqi da Imam Ahmad duk sun rawaito shi hadisi ne sahihi ingantacce wato Annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga hannayen nasa wani zai iya tambaya to idan ya zo daga hannayen ya yake da ayyan yatsin shi ya ce mamdudatul asabi yana miƙe ne yana miƙe yatsun la yufarriju bainahuma baya bude su gaba daya kamar ya haka kenan kaga kaga wannan aidan kwalo ke misali Allahu akbar la yufarriju in an ce wato yufarrij wato budewa baya bubbuda su haka annabi yazo kabbara ba haka yake ba Allahu akbar wannan ba haka yake ba kaga wannan aidan kwalo ne to haka kuma wala yadummuhuma baya dunkule su ya nade su kamar ya haka kenan Allah kaga zai iya zuwa ya haka a shi dan ka'ida ne Allahu akbar to jama'a an ce baya haka kuma baya haka to ya yake kina haka yake ka sake hannunka in ka sake hannunka normal yadda Allah ya halicci hannunka kaga haka suke su dai ba a haɗe suke ba ka duba hikima ta ubangiji sannan ba a buɗe suke ba in an haɗa su haka akwai wahala akwai gajiya dole ka buɗe su idan kuma ka buɗe su haka shi ma akwai gajiya to ka sake su normal saki kaga yadda haka yanda yanda suke a haka to haka kawai yake daga su ba a buɗe su ba ba a matse su ba kada a yi haka kada a yi haka to shine abin da yake nufi sallallahu alaihi wasallam yanzu malam idan mutum bai je makaranta ba ya za a ya gane wannan ba za ka gane ba ba za ka gane ba wani an ce a je makaranta ce a da Allah tun muna yara muka yi sauka fa a zo makaranta aka ce mala alaji ana karatu a kusa da gidanka ya haɗu da abokanan suna zuwa ce kowa da kuna zuwa karatu babban na kasuwa ne kuna zuwa karatu har yanzu ce yi wallahi ce aba mu tun muna yara muka yi sauka ka wannan ka ga wato wato ba karamin diga bane ba gaba bai ma ina jin bai bai ba fahimci ba ina ina aka sa gaba ba kwata kwata wato shi wai abin da ya dauka wannan saukar tun ta ana yara din da ba alu ba ilallah hakuri saukar zuƙo ba zuƙo ba lan nazi da komo ko illa azaba wannan saukar wai ita ce kai karatu wai yana gayawa wai yana gayawa abokin sa wai tun mun muna yara wai irin alfarin nan wai ai sun sauke wai tun suna yara eh yayi kandi kenan subhanallah Allah kiyaye kun fahimci wannan ko hadisai ne ingantattu to a nan gurin hadisai suna nuna mana cewa ko dai ka daga daidai ka faɗa ko ko dai ka daga daidai kunne ko mun karanta wannan um, abinda ake nufi dai ka yi koyi da abinda annabi ya aikata a aikace kada ka ka saba wa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata idan ka yi aiki da abinda annabi ya yi ka yi daidai in kuma baka yi irin abinda aka faɗa ba to ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mata da maza hukuncinsu ɗaya wannan abin da muka faɗa gaba ɗaya hukuncin su ɗaya bal ma an samu a masama ce ko ta hanafiya ne suka ce ita mace ba sai ta ɗaga ya kai kunne ba kawai ta ajiye daidai ka faɗa to shi ma wannan ɗin babu hujja me ya dalili ai wai dai saboda mace ce ba sai ta buɗe sosai ba haka amma dai hujja bata zo ta ce ita mace kace ba mace ta haka namiji ma yayi duk iri ɗaya ne babu babu wani bambanci dan dan da da da akwai bambanci din da sunna ta bambanta ina fata ana fahimta yawwa wasu malaman ne suka keɓance mace sai dai ta tsaya iya daidai iya daidai kafaɗinta wannan kuma babu hujja babu dalili akan wannan ita ma za ta yi yadda kowa ya yi to wannan kenan wannan shine iya abin da zamu iya faɗa a gurguje akan wannan babin fatan mu dai ana fahimtar abin da ake yi Allah ba mu dacewa kuma Allah ya karbi ayyukan mu abin da muka yi ne daidai Allah ba mu lada na kuskure ko tuntuma harshe Allah kuma ya mana afuwa sati mai zuwa kenan sai mu tashi wadu uliyumna alal yusra ko daura hannun dama akan hagu sallar kabarin kenan eh wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan bawan Allah ke cewa Allah ƙara malam lafiya amin da Allah malam menene matsayin yin ladanci a masallacin harami na Makka da kuma na Madina saboda a yanzu haka din nan ana yi hukuncin ɗaya ne duk masallatan duniya gaba ɗaya in dai ana jin sautin liman to bai halatta ladan ya daga sauti ba su kansu malaman Saudiya din duk sun fadakar sun ja kunne kuma sun yi rubutu sun yi bayani akan haka din cewa bai kamata ba bai halatta a yi haka din ba amma abin da yasa su hukuma ne ba su ba da dama a canza ba saboda suka ce mafi yawanci duniya an gina akan haka daman ba a yi komai din ba ma ana zagin su ana cewa wahabiyawa ne yahudawa ne kaza kaza sai suke ganin idan sun canja din wannan zai sa mutane su musu mummunan fahimta ko su ga cewa an kawo wani abu na sabon addini amma ba wata hujja ce da su dogarar riya wadda za a yi riko da ita saɓanin wannan abin da aka faɗa ba kuma kullum abin da ake gaya mutane wato hujja an ce ka ɗauke ta ne a cikin ƙur'ani da hadisi a ciki ake ɗauka ƙur'ani hadisi maganganun malamai na ƙwarai ba aikin wasu ƙasashe ko wasu mutane ba ina fata ana fahimta yanzu misali a gindin masallacin a makka in ka je haramin makka ka fito ai akwai hotel sosai a gurin za zaune na shanta ba ko shi ke sai da na zama alam a cikin ka'aba ana ɗarafi wani zai yanke ma aljihu sai zama alam ba daidai ba ne ba haka ba ne ba kawai ka nemi mai nasi ya ce sai ka aikata kun banci wannan malamai sun yi bayani akan haka tuntunan yana nan a littafi a rubuce wannan bayan Allah take cewa Allah shi ta malam Allah ƙara malam lafiya malam menene irancin mace da kuma namiji sannan kuma ya halatta mace ta ga tsiraicin ‘yar uwarta mace kamar yadda muna zuwa gidan yini ko gidan biki muna muna ba wa yara nono a cikin ‘yan uwanmu mata wannan tambaya ce mai kyau tsiraici haramun ne bayyana tsiraici shi tsiraicin namiji daga gwiwarsa zuwa cibiyarsa shine tsiraicin shi duk wanda ya cire ƙasa da gwiwarsa ko aka ga cibiyarsa ko ƙasan cibiyarsa ya bayyana tsiraici amma in mutum zai sa wandon da ya rufe masa gwiwa cibiya to bai tsiraici ba kafaɗan namiji ba tsiraici ba ba ba ba ba tsiraici ba ne ba kun gane to amma akwai abin da ya kamata yana da kyau mutum ya rufe shi ko ya lullube shi yanzu duk da an ce kafa da kama tsare ce bane ai kaga bai kamata ka fita kana yawo ba riga ba ko ba ka bane ba yawwa dangane da maza manzon Allah ya ce dangane da mata ganin mata a gansu annabi ya ce almar'atu kulluha aura illa alwajhi illa alwajha wal khaffayn mace dukkan ta gaba daya al'aura ce banda fuskar ta da tafin hannayenta fuska nan kin san fuska sai kuma tafin hannu duk wacce ta fita unguwa ana ganin kunnanta ana ganin wuyanta ana ganin dan kunnanta to ta bayyana tsaraici ballantana kuma ma a ga kirjinta ta bayyana tsaraici sun ga shi akwai gyara sosai fitan da ake ana yafa wannan jalan wai shi rakanin jahannama haka suke faɗa ko raka ta jahannama wani feƙaƙƙen gele na munafurci da mata suke sawa sharrinsu a gida ba za su sa mijinsu ba sai za su fita in ka ga mace tana kwalliya cap cap cap cap za a yi kaza za a yi kaza za ta fita amma tana zaune a gida ga mai gidan yana na miskini yana zaune zaman jira yana kallonta wallahi ba za ta masa ba sai kaɗan daga cikinsu amma an za ta fita sai ta minti arba'in a gindin madubi an goge wannan an mutsa wannan an yi waye ba abin da ba ku yi gaskiya ne malam ko ba ku bane gaskiya ne a sa matsatsun kaya a fita ana jantsara ana yin waye kuma yanzu ke mace ma mai zaki ai ke kam alhamdulillahi alaiki a duniya dai ɗa namiji kwaya ɗaya zaki aura shi ɗaya ne wahadahu la sharika lahu to in shi kadai rab duk wanda ta riga ta samu mijin aure to zancen ta ya kare a duniya ba wani wanda zai ganki ba wani wanda aka halatta masa ya komai da ke in ba wannan mutum ba shi shi kadai kuma duk abin da zaki bayyana na ado da kwalliya ga wani ba shi ba to wallahi haramun ne sai dai kuma in iyayenki ne ko wani abu makamancin wannan su kan daman wani abu ne daban daman ba za su aure ki ba da haka shi ya kamata a kiyaye kuma da yawa cikin iyayen mu mata din suna taimakawa ƴaƴansu ƴan mata wajen fitsara da fandara yarinya ta ci haɓa kwalliya ta yi ado yamma ya yi sai a ce in su wance za a fita budurci Allah kiyaye sai an dawo wallahi tallahi malam in a ƙauye ne a bata wani wani dan faranti na goro na munafurci goro da bai wuce naira talatin ba haka za ta ɗora shi haka sai ta fita sallan goro ba komai ba ciki dan faranti ne haka kaga da ɗan yatsun nan biyu wanda mai yatsun wallahi da haka ake rike faranti da haka za ta fita ta kara ɗaya garin to bai kamata ba shi sa alhamdulillah yanzu abin da ya kamata ya mutu yana da 'ya'ya mata ya wato ya injirgin ɗinsu da ayyuka kakkadar mata lokaci kwata-kwata da safe makaranta tana dawowa islamiyya tana dawowa daga islamiyya kurin ta kama ko karatun qur'ani ko kuma wani lesson da za a yi musu ko kuma wani class ko homework ko wani abu ba ta da lokaci a saba da ladi fa ka hada ta da uwarta su rinka tafiya makarantar matan aure kurin ba ta da ma lokacin hira ko yawo amma duk wanda ya bar yarsa tana zaune har tana lokacin shan iska to ya karkansa saboda tarbiyyar yanzu malam muna yi shaidanu na yi ya kamata a kiyaye ko wallahi babban abin da yake damun mu kallace kallacen fimafimai da muke yi na na tsiraici na wasu waɗanda ba mu ba waɗancan ba su da addini ba su da wata aya da ke controlling ɗinsu ba su da wani hadisi ba wani annabi da suka sa a gaba in yace su yi su yi in yace ka su yi ka su yi su ake kalla ake koyi da su mu kuma musulmi muna da ka'ida fa mu muna bin wani ne sai an ce mulmi in an ce karmi karmi wannan shine musulunci shine addinin to amma mutum Allah ya ɗaukaka shi ya daraja shi sai rinka sha'awar ra'ayin wasu sai da Allah ya killace ki ya daraja ki ya kimanta ki ya tsare mutuncin ki da kimar ki amma sai kina sha'awar waɗanda suka wulaƙanta ghairul maghdubi alaihim wala dallina fatattu da da wanda Allah ya fushi da su kina koyi da su ko dai abin da mace za ta yi ba za ta ta gama wasu 'yan shekaru ne kayyadaddu duk abin da za ta yi akwai lokacin da wallahi in ta zo ma sai ce wannan ina ai ta tsufa ta gama yawo Allah kuwa kuma shekarun gajeru ne ba su da yawa daga shekara goma sha shi ne kike ɗaukar hankalin mutane goma sha goma sha kaza kuna tsallaka kin shiga ashirin ɗin nan to an fara akwai yan goma sha kuma suna tashin su an fara kin fara baya baya baya Allah kuwa kuma kyanki ma baya baya baya yake kurum sai dai in kin yi aure ne zaki ƙara daraja da kima amma ki ce zaki ta yawo kina bayyana talaucin kina kaza duk kwararon unguwar ku kowa ya san ki mace mai tsada mace fa kima ne da ita shi yasa ka ce a boye ta a gida yanzu nan ina da jikina da yan kudi a jikina kun sani ne duk na yadda da ku kun yadda da amma sai ina da naira dubu biyar shikenan na zo karatu sai in ajiye ku a nan gurin ina karatu a ku bar mun kayana a boye a aljihu ko saboda suna da daraja to addini ya ce mu ɓoye matanmu mu ɓoye matanmu matanmu sutura ne kima ne a gare mu amma matan ba su gane ba yanzu a nan wata ta rubuto takarda a garma kallawo dan Allah ne wai ne matsalar hijabin nan ni wa niqabin nan mijina ya mugun takura mu shi ya ce sai na sa niqabi ni ko ma na so sai in ce miki albishirin ki da Allah ya baki mijin da zai ce ki sa niqabi ma yanzu da ake da maza mayun mata masu farautan mata mayu a titi kallo kawai ya ishe ki bala'i wallahi kafin ki wuce sai ki ji kina tuntube saboda an sa miki ido an ki gode wa Allah tunda mijinki ya ce ki sa dole sai kin saka kudin ki sa ki yi shi ai ba sabon Allah bane ba kuma ana gane kyan mace ne da fuskar ta yi shi sa wasu malaman suka wajibta niqabu wasu ne suka ce ba wajibi ne dolan dole ba amma yana da kyau a sa malam albani yana daga cikin malaman da suka ce ba dole dole ne sai ta sa niqabi ba in dai ta sa hijabi ta lulluɓe jikinta jiki ya lulluɓe komi ya lulluɓe ba matsatsin kaya ba to ba dole dole sai ta sa niqabi ba yace amma duk da haka saboda lalacewar zamani muna umartan ƴaƴanmu da matanmu su saka har wasu malaman Saudiya suka ce to ka ce ba dole bane amma muna ganin ƴaƴanka mata suna zirga zirga ba mu taɓa ganin su fito ba niqabi ba sai ta ya da mun za a yi lamar ƴata ta fito ba niqabi ke yanzu ki sani fa yayin niqabi ake yi karke dai a zo a tafi babu ke Allah kuwa wai zafi ake ji ai yanzu zafi kun naru jahannama ashaddu harra ita jahannama ai ta fi ƙaramin zafi to wai yaya hukuncin ta fitar da karar mama tana bawa akwai tsiraicin da babban tsiraici kamar abin shafa al'aurar ta gaba ko baya kuna makamancin wannan wannan al'aura ce mai girma mai tsanani ina fata ana fahimta to hatta ta fitar da mamanta tana bayarwa din a gaban yan uwanta mata in za ki iya ɓoyewa ki ɓoye shi yafi don hatta kawukan ku cewa aka yi kai kada ki ba da kanki wa mace kafira ta buɗe miki kanki ta miki kitso ko gyaran gashi haramun ne amma ɗan uwanki mace za ki iya ba ta kanki ta gani ta miki ta miki aiki ai ta miki kitso ta miki gyaran gashi to shi kansa din dan an ce ba al'aura ce mughallaba ba akwai al'aura mughallaba akwai ghairu mughallaba dan yanzu ƴar uwarki mace ta ga kirjinki wannan ba za a ce kin bayyana tsiraici na haramun ba amma in namiji ne gani wannan kuma haramun ne to amma shi din ba kuma ba shi kenan kurum sai ki zo kina budewa a fili kowa yana gani yayi da kunya shi din ma kina budewa kowa yana gani kowa ya gani hatta matan sai ki bude musu suna gani haka gurin ai bai dace ba kamar irin matan mun za zo a cikin haif fa cikin haif ana tafiya yaro yana kuka ya ya ya ta ce shiru shiru shiru da koci ta bude mamanta kyauta araha a cikin haif ta bude suna abin nan kowane jik an jak tarkace yana kallo yana gani ko ba dace ba wallahi bai kamata ko a kudi ne bari dai mu basu haka kada zai yi gaba yace an kankananta musu ko da Allah mala ya halatta mace ta yi limanci wa mata tambayoyin duka naku ne shi yasa muke ba ku ansa kuma an ce a cikakken bayani ya halatta mace ta yi ɗan uwanta limanci eh ya halatta insha Allah za mu zo magana akan wannan din wannan take cewa malam me hukuncin bin jam'i ta hanyar loudspeaker domin wasu daga cikin iyayenmu mata za ka ga suna bin jam'i ta hanyar loudspeaker suna cewa wai sallar da za su yi da su bi masallaci ta loudspeaker ta fi su yi sallah su su kadai ba haka bane mace ta yi sallah a gidanta ita kadai din shi ya fi ta bi da loudspeaker ina fata ana fahimta idan tana so ta bi masallaci to ta zo masallaci kuma annabi ya ce la tamna'u ima Allahi masajid Allah kada ku hana mata bayin Allah zuwa masallaci kar ku hana su duk wanda matarsa ta ce za ta zo masallaci to ba yi da yancin ya hana ta haka annabi ya ce kar ku yadda ku hana su Daka in za ki bi da laspika to ki zo masallaci Allahumma illa malamai suna bada fata kamar yanzu irin gida da yake dab da masallaci irin wannan gidan da yake jikin masallaci gashi ga masallaci ta yanda ko da wuta ya dauke in an daga sauti za a iya ji kin gane idan gidanki yana gindin masallaci ta yadda ko an ɗauke wuta za ki iya jin ƙaran zakara ko ladan shi ne ya halatta ki bi in ko ba haka ba to bai halatta ba a bi a yi yaƙuri ko ta zo masallacin ko kuma a yi sallar a gida ina fata muna fahimta um, tambaya ta ƙarshe wannan tambayar ta farko an amsa ta dangane da yin sallah da aka ce da after dress din nan satin da wuce mun amsa sai ki nemi kasir din sai ta ce kuma me hukuncin yin sallah da yaro a goye ana cikin yin sallah din sai yau mutum fitsari yi sallar ta yi sai mutum ya tsara sa in ya gama sallar kaurin sai ya wanke fitsarin ita ne ta sa in dai ba kai ka fitar da ita ba in dai zuwa ce ta su a jikinka ba ta ba ta bata maka sallah ba ina fata ana fahimta yawwa ta ce a taimaka mata da addu'a da Allah kullum idan za ta yi bacci sai ta yi ta mafarki mafarki marasa kyau kuma tana yin azkar ɗin da annabi ya koyar daidai gwargwado to yana da kyau da yake daɗa bibiya Allah ta azkar ɗin da ake ba irin wannan da ake bane Allah la la la la la la la la la a yi a gama in ga wannan shi ma ya yi mutum yana yi babu natsuwa zama za ki girshen sosai ki alwala ki rinka yi kuma ina ba ki shawara in za ki iya kullum ki karanta suratul sajada da suratul mulk annabi da kansa ya faɗa cewa mutum ya rinka karanta wannan suna da amfani duk wanda yake so ya samu tsaro a rayuwarsa ya samu kuɓuta daga munanan mafarki daga fitintunan rayuwa duniya da lahira to rinka karanta wannan surori guda biyu in zai kwanta suratul mulk tabarakallazi bi yadihi mulk da suratul sajda ina tabbatar miki insha Allah in kin karanta wannan da ikhlasi Allah zai baki lada kuma addu'o'in da kike yi ina baki shawara ki daɗa nutsuwa wajen karanta su ki daina yi da gaggawa yawwa ki daina yi da gaggawa ki rinka yi a nutse abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana